إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو جوة صفر shekara ta 1441 wanda shi ya daidai da uku ga watan goma shekara ta 2019 shekarar miladiya za mu cigaba da karatu ne a cikin wani littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami الشيخ أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الله يجب أنسى درها مساء منا تكن كتاب الفضائل منا كما تكن باب استحباب آآ آآ باب استحباب أمش تكن sabon babi ne ina jiko babu fadlil wudu'i babu fadlil wudu'i babin da zai yi bayani game da falalal alwala wanda a cikin babin mun karanta kamar hadisai biyar ko shida yau za mu tashi hadisi na bakwai wa anhu wancan hadisi da ya gabata hadisi ne na sahabi abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wannan shi ma malai wa anhu shi ma wannan hadisin da za mu tashi a kansa abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi rawaito shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙala yace ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya rasulullah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba na shiryar da ku ba a bisa abinda Allah maɗaukakin sarki zai kankare muku kurakuransa bihi da shi idan kun aikata shi wa yarfa'u bihi ad-darajat kuma ya ɗaukaka darajojinku da shi wannan aikin idan kun yi shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo musu abin da sigar tambaya don ya ja hankalinsu domin ya nabbahar da su hankalinsu gaba ɗaya dawo gare shi bana shiryar da ku na gaya muku wasu abubuwa waɗanda idan kun aikata su Allah zai ɗaukaka darajar ku ya kuma kankare muku zunubanku sakamakon aikata su ba ƙalu sai suka ce bala ya rasulallah eh ya manzan Allah mana so a gaya mana kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jere musu abubuwan kamar haka na farko ya ce isbahul wudu'i alal makarihi shine yin alwala cikakkiya shine isbahul wudu'i a rina alwala shine a yi ta cikakkiya alal makarihi a yayin da ake ki a lokacin ki ko a yayin da ake taɓa ruwan yana wahala ko abin da ya kama da haka malamai suka ce alal makarihi abin da yake nufi shine a kamar lokacin da ake tsananin sanyi sannan kuma ba ka da abin da za ka dafa ruwa da shi to taɓa ruwa a lokacin yana da wahala kuma ba abu ne da rai take son shi ba to amma saboda ibada ce allah subhanahu wata'ala ya sa ka sai ka daure ka taɓa ruwan sanyin nan ka yi alwala da shi a haka ka je ka ibada to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kankare zunubai ya kuma ɗaukaka darajar amma ku duba na ce idan ya kasance baka da abin da zaka dumama shi sannan kuma babu ruwan dumin amma ga ruwan dumi can kawai ka je ka dauki ruwan sanyi ka je ka kwara wa jikinka dan ka samu irin wannan ba haka ake nufi dan ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum idan ka wahalar da kanka ko kaiwa kanka azaba mai Allah zai da wannan azabar da kaiwa kanka babu amma ka kaddara shine mataki na karshe da zaka iya yi ka ibada a lokacin babu wani abu da zaka iya yi dole sai ka taɓa ruwan sanyi ne sai ka yi sai ka samu wancan ladan ko kuma baka da lafiya kana yin zazzabi zazzabin da bai kai tsananin da ba za ka iya taɓa ruwa ba to amma da tare da idan ka taɓa ruwan za ka ji babu daɗi tunda duk yadda zazzabi yake za ka ga mutum baya son taɓa ruwa ma gaba ɗaya to sai ka daure ka je ka taɓa ruwan kana ba ka so ka je ka taɓa shi aka kai alwala da shi ka zo ka ibada to shi ma wannan yana ko alal kalla kafin ka fito daga ɗakin ka ana ruwan sama ka iso inda za ka je ka samu ruwa sai ruwa ya jika ka shi ma ba abu ne da kake so ba ka je inda za ka yi alolar ka yi alolar a haka ruwa ya jika ka ka zo ka yi sallah wannan shi ma abu ne da yake Allah maɗaukin sarki zai ɗaukaka darajar ka da shi zai kuma kan kare maka zunubinka abin nufi da duk wani yanayi da zai baka dama ka yi alola a yanayin da zuciyarka ba ta son ka shi ne abin da ake nufi to wannan abu ne da yake bayar da wannan daraja kamar yadda muka ji a cikin hadisi abu na biyu wa kasratul khuta ila al masajid da yawan tattaki zuwa masallaci shi ma yawan tattaki zuwa masallaci yan uwa ɗaya daga cikin abubuwa ne da Allah subhanahu wata'ala ke ɗaukaka darajar bawa da su yake kuma kankare masa kurakuransa da su da ake nufi da khasratul kuɗa shine a ya kasance tsakanin gidanka da masallaci akwai tazara gwargwadon tazarar gidanka da masallaci gwargwadon da aka samu wannan farla da daraja ba abin da ake nufi ga hanyar da zaka zo masallaci ba sai ka fito ta hanya mai nisa don ka samu don ka tattaki da ba haka ake nufi ina fata fahimta a dama asalan gidanku da akwai tazara tsakaninsa da masallaci to sai ka to ta hanyar da ka saba bi to wannan takun da kake har ka zo masallaci shi ake nufi ba kuma abin da ake nufi mutum ya rinka yanga yana tafiya ɗaya bayan ɗaya kana tafiya kamar mai taka mita ba kamar mai taku da kafa kana takawa ka ɗau ba haka ake nufi ba yadda ka saba tafiya ka yau da kullum haka za ka tafiya ka shi ne abin da ake nufi akwai wata ƙabila ta banu salima waɗanda tsakaninsu da masallacin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi akwai tazara akwai nisa to tahowa daga masallacin ko daga gidajensu zuwa masallaci ne musu wahala wata rana sai suka ɗan turo wakilai aka zo aka samu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suka nemi izini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su taso daga ungoyinsu su dawo kusa da masallaci don waccan tafiyar da suke yi su samu a rage zangon tafiya don su rinka samun sallah akan lokaci da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya gama sauraron su sai ya gaya musu cewa diyarukum tuktabu atharukum annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce diyarukum ai ku lazimci gidajenku ku zauna inda kuke can mai nisan inda kuke tasowa ku daɗe baka zo ɗin ba tuktabu atharukum za a rinka rubuta adadin takun da kuke zuwa masallaci duk takun da kai zuwa masallaci ka taho Allah subhanahu wataala zai sanya a rinka rubuta maka duk taku na farko za a share maka zunubi taku na biyu ɗaukaka daraja taku na biyu na farko haka za a ce maka sai ka zo masallaci ina fata an fahimta kaga abin da mai falala kwarai da gaske duk takun da za ka yi akwai abin da Allah madaukakin sarki zai sa a baka na farko akan ka ma zunubi na biya ɗaukaka darajarka to abin da ake nufi shine yanayin yadda gidanka yake to ka to masallaci ta hanyar da ka saba da bi za ka samu wannan lada insha Allah ta'ala annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce wanti baru salati ba'da salati shine abu na gaba da sauraron sallah bayan wata sallah ma'ana ya kasance bayan ka gama wata sallar ka zauna a masallaci kana jiran wata sallar to shi ma abu ne da yake jawowa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka darajar ka ya kuma kankare maka zunubarka ka yi sallar magariba sai ka ɗauko littafin ka ta zauna a masallaci kana sauraron darasi ko kana karanta alƙur'ani har zuwa lokacin sallar isha'i ko kuma ka yi alola da wuri ka fito daga gida ka zo ka yi sallan nafila ka zauna kana sauraron sallar farilla ita ma wannan intizaru salati ne intizaru salati ba'da salati ne shi ma kaga kai wata sallar kana sauraron wata to shi wannan abu ne da yake mai falala kwarai da gaske da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwadaitar yace duk mutumin da ya yi sallah ya zauna yake sauraron wata sallar ba fa sallah kake ba lokacin kake sauraron wata sallar to abin da zai faru shi ne Allah madaukakin sarki zai sa a rinka rubuta maka kamar kana cikin sallar za a yi ta baka ladan kana sallah mala'iku suna ta rubuta maka wane yana sallah wane yana sallah gwargwadon adadin daɗewar da kai a zaune ana rubuta maka ladan kana sallah kana sallah haka za a yi ta baka sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mala'iku ya su maka salati mala'ikun Allah masu tsarki za su yi maka salati Allahumma salli alaihi Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu mala'iku ya ce maka wannan salatin da addu'o'i da nima maka gafara matukar ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu bai faru ba na farko ko dai ka tashi ka bar wajen ma'ana ka tashi ka fita a masallaci wannan abin yayin na biyu kuma shine a ka ta kare mutum ya samu hadasi to shi ma wannan abin sai a dakatar da shi to kun ga wannan ba karamin falala bane mutum ya kasance zuciyarsa ko da yaushe tana rataye da masallaci idan aka yi wannan sallar jira yake ai wata sallar ya taho idan aka yi wata jira yake lokacin wata yayi ya taho intizaru sala ba'da sala jiran sallah bayan sallah shi sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace daga cikin mutane guda bakwai da Allah madaukakin sarki zai sa su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai ta ta inuwar daga ciki akwai ne rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid da mutumin da shi zuciyarsa a rataye take da masallaci ko dai ya kasance idan an yi sallah ba shi da wani zuruf da suka sha mai kai da yawa zai zauna ji rayuwar ta sallar ko kuma ko da akwai abin da yake zuciyarsa ko kuma akwai abin da yake gabansa na zuruf idan ya fita to zuciyarsa fa tana rataye da masallacin nan jira yake zan ƙara kiran sallah ya bar abin da yake zo ya sallah ga Allah madaukakin sarki to wannan shi ma ɗaya ne daga cikin abin da yake gawa a ba mutum inuwa al'arshi sannan kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace za a ɗaukaka darajarsa za a kankare masa zunubinsa guda uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa na farko shine a isbagul wudu yin alula cikakkiya a lokacin da mutum yake ki na biyu shine yawan tafiya ko yawan taku zuwa masallaci na uku jiran sallah bayan sallah da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gama lissafa su sai ce fa zalikumur ribatu fa zalikumur ribatu wannan shine riba'i wannan shine riba'i asali abin da ake nufi riba'i shine a tsare tsare kai akan wani abu akan wani aiki mutum ya tsare kansa akan wani aiki shine abinda shari'a take kira da riba'i shine tsaro na kan iyaka tsaro na kan iyaka idan ana yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan aka rabu sakamakon dare ko za a huta to addinin musulunci baya amintuwa da waɗancan kafiran musulmi su je su kwanta su ta shararar bacci za su iya suɗaɗowa lokacin da kuke bacci su su gama da ku haka Allah madaukan sarki ce waddal ladina kafaru law tanquluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahida za su so a ce kun gafala game da kayayyakin ku da makaman ku kawai su karkato akan ku su kifo akan ku su gama da ku gamawa guda ɗaya kawai lokaci guda to sai a samu su daga cikin musulmi sai a raba aiki sai a ce kai ka tsaya daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan ka gaji sai wani sai wani shi ma ya karba haka to wannan masu tsaron ku kuna can kuna ta bacin ku su suna tsaro da sun ga wani abin da ba sai gari shi ba sai su tashi nan da na sai a muku sai a alatin ɗinku sai kowa ya tashi kuma ya farka ya shiga cikin tetayinsa to su ne ake kiransu almurabituna masu yin ribaɗi kenan masu dakon kan iyaka to waɗannan ayyuka guda uku sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kira shi da me ribat kamar masu waɗannan aiki sun tsare kawukansu da rayukansu saboda ibada ga Allah subhanahu wata'ala ga waɗannan ayyuka saboda haka ayyuka ne masu falala kwarai da gaske muhalli shaɗin mu a ciki shine isbarul wudu'i alal makari mutum ya alula cikakkiya a lokacin da yake kiɗe ne daga cikin abin da yake kawo ɗaukaka darajar mutum da kuma ba shi da Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa wa an abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu qala an karɓo daga abu malik al-ash'ari yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace at-tuhuru shatrul iman sarki rabin imani rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa qad sabaqa bi tulihi fi babi sabari malai ce wannan hadisi ya riga ya gabata tun a can baya a kitabi na farko a cikin riyadus salihina babin da yake bayani game da hakuri malam ya kawo mana shi cikakken sa mun yi bayani kuma a filla filla gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya sari mana to amma dai abinda hadisi yake nufi a takaice shine at-tuhuru shatrul iman tsarki rabin imani in ka ce tsarki ya kunshi abubuwa da yawa ya kunshi ya kunshi tsahara hissiya da tsahara ma'anawiya aka ce tsahara hissiya shine tsarki na alola tsarki da mutum zai shiga ban daki idan ya bayan gida ko ya fi tsari yayi tsarki na wanka tsarkin guri tsarki duk ya shafi tsarki gaba daya za ka ce ɗahara kuma ma'ana wuya shi ne ɗahara ta ma'ana farko mutum ya tsarkake zuciyarsa daga shirka sannan mutum ya tsarkake zuciyarsa daga munafunci mutum ya tsarkake zuciyarsa daga shakka daga bid'a da sabo da dukkan wasu cututtuka na zuciya da take ɗauke da su Allah maɗaukakin sarki ya kaddara mutum ya tsarkake zuciyarsa daga waɗancan abubuwa to mutum ya samu a tsarki cikakke kenan kuma ga tsarkin zahiri ga tsarkin baɗi idan ka kalli tsarki da wannan fadin sai ga shine rabin imani me rabin shine al-akhlaq al-fadila shine kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye sai ka yi ado da su sai tsarkin ya zama cikakke gaba ɗaya ma'anan ka samu tsarki ka samu rabin imani waɗancan ɗabi'u masu kyau da halaye masu kyau su ne su cika maka mai rabin imanin naka to kun ga alola tana ɗaya daga cikin mai tsarkin da ake bayani a kan shi wanda ake kiransu da rabin imani to shi sa malam ya kawo hadisin a cikin babin domin yana da munasaba da abin da ake tattaunawa akan babu malam cewa fil babi hadithu amr bin abasata as-sabiq fi akhir babin raja haka nan a cikin babin da muke bayani na falala alwala za ka iya riskar da hadisin amr dan abasata wanda ya riga ya gabata tun a farko farkon littafin shi ma a cikin babin raja'i babin da yake bayani game da fata da sa rai وهو حديث عظيم ما ليس حديث من كرمة مشتمل على جمل من الخيرات وان يا قنشي wasu kalmomi da suke ɗauke da alkhairai masu yawa hadisi idan za ku iya tuna shi mun gabatar da shi tun a farko farkon littafin babur raja'i shi ne hadisin amurɗan abasa ta kaɗan daga cikin abin da hadisi ya ƙunsa shi ne shi amurɗan abasa ta yake cewa mun kasance a lokacin jahiliya muna cikin sharri da duhu na shirka da bautar gumaka shi tun a lokacin amurkan abasaka zuciyarsa ta dai masa ƙaiƙayi game da abin da ake bautawa na gunki bai shi hankalinsa bai gama kwanciya ba duk mutanensa abin da suke kenan amma shi hankalinsa bai kwanta ba ta za a ce mutum ya ƙirƙiri abu da hannunsa kuma ya je bauta masa ya ce to ana nan ana nan sai na samu labarin wani mutum ya bayyana a garin makka shi ba dan makka bane yana ba da labarai na wasu abubuwa masu ban mamaki ya ce ban yi ƙasa a guya ba kawai sai na ɗora wa abin hawa na siddi sai garin makka sai ina zuwa garin makka sai na tara a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ɓoye addinin ma ɓoye ake yinsa saboda me mutanensa larabawa sun tayan masa duk mutumin da aga zai shiga addinin musulunci ko dai a hana shi hannu ko kuma a cutar da shi saboda haka addinin ma ɓoye ake yinsa ya ce na samu dai ina tambaya a hankali na lallaɓa hannun haɗu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ina zo abin da na fara tambayarsa shine man anta waye kai sai manzon Allah ya ce min ana rasulullah ni manzon Allah ne sai ce wa mar wa ma rasulullah menene manzon Allah kuma me ake nufi da manzon Allah sai ce a Allah madaukakin sarki ne ya aiko ni zuwa ga mutane sai ce to da me ya aiko ka sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ya aiko ni da sada zumunci da ruguje gumaka da kuma kautar da mutane daga bautar wani Allah zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala shi shi kadai yace to na yadda na gamsu da wannan addini naka ina so na bi ka sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace a'a ai ba za ka iya ba kai kanka ka ga yanayin da muke ciki a koyi muke abubuwan mu da muke yan gari ma wa walidin wa ma walada uwa iyaye da kakanni a nan garin aka fi mu ka gane da muke ciki a koyi muke yansa bari kai da kake ba koyar su halaka ka annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi suka koma zuwa garin ku duk lokacin da ka samu labari Allah madaukakin sarki ya taimake ni na samu a bayyana na yi karfi to sai ka dawo karɓa addinin musulunci saboda haka sai ya koma wannan gabar ba ta nuna cewa idan wani mutum ya zo musulunta a wajenka ka ce masa yanzu addinin musulunci ba zai yi a wajenka ba ya koma sai wata shekara ya dawo wannan ba haka yake nufi dan shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah da masa wahayi Allah zai sanar da shi wannan mutumi zai dawo ajalinsa bai kare ba kuma zai karɓa addinin musulunci amma ni ko kai ba saboda ka duk ayyana yadda mutum ya zo same ka in dai addinin musulunci yake bukata ka bashi ba za ka hujja da wannan hadisin ka ce to malam kuma yanzu sunna akwai zafi yanzu in ka karɓa akwai matsala ba za ka yi akar dole ne ka bashi addinin musulunci idan ka ki to ka yi sabo babba ba ƙarami ba Allah maɗaukar sarki ya samu dace wannan sahabi a murɗan abasata sai koma garin ya je ci gaba da bibiyar labarai har sai da lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hijira ya koma madina ya dan samu lokaci saboda haka sai yake tambayar wasu yan garinsu masu fatauci suna zuwa madina su dawo ya ce ya labarin mutumin nan ku da yake cewa shi annabi ne allah ne turo shi sai suka ce masa ai wannan mutum ne lamarinsa ya girma mutanensa a garin maka sun ya kashe shi allah ya tsiratar da shi yanzu ya koma garin madina kuma ya samu karɓuwa a garin madina ya zama babba ana jin haka sai gode wa Allah madaukakin sarki ya sallama da iyalai ya dauki guzuri kawai sai tafi garin Madina yana zuwa a lokacin kun ga ai ba zancen boye boye kai tsaye tafi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye shi yace ka gane ni annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace na gane ka ba kai ne ka zo ina maka ba kwarai da gaske ni ne yace to da Allah a sanar da ni ka sanar da ni daga abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da ni shi da sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa sallah da lokutanta bayan ya gama gaya masa sallah da lokacin da kuma sai tambaye annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi alwala to alwalar da ya tambaye shi ne sai annabi ya fara karanta masa cewa ga yadda ake yin ta idan ka wanke hannayenka ka kuskura bakinka ka shaƙa ruwa Allah madaukakin sarki zai kankare maka kurakuranka da kake yi da hannu ko kuma wanda kai da baki idan ka wanke fuskarka Allah madaukakin sarki zai kankare maka kurakuran da kai da ido haka duk annabi gama karanta masa alwala sannan ce da karshe idan ka je kai sallah da wannan alwalar Allah madaukakin sarki zai kankare maka zunubinka kamar yau uwarka ta haife ka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya masa to wannan abin gabar ta karshe shine malam imamu nawawi yace idan muka dauko ta ta shiga wannan babi na me na falala alwala ina fata an fahimta shine abin da yake so ya mana ya isa kuma tabbas ya shiga me ya shiga ƙarƙashin falalar alwala idan makalli yadda al'amarin yake bala ya ce wa an umar bin al-khattab radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisi an karɓo shi daga sayyidina umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga annabi tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi yace ma minkum min ahadi babu wanda daga cikin ku ya tawabba'u da zai alwala fayublighu aw fayusbighu al-wudu'a ya kai matuƙa ko kuma ya kai ya rina alwalarsa ya yi ta in aka ce isbagul wudu shine abin da ake abin da ake nufi shine kai ta cikakkiya wanke gabai uku uku tare da tabbatar da kowace gaba ta samu ruwa baka bar lam'a ba shine abin da ake nufi da isbagul wudu kai ta cikakkiya babu wanda daga cikin ku da zai alwala ya rina alwalarsa sun maƙala sannan bayan ya gama alulat kaf sai ce ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharikala shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina kuma shaidawa anna muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon sa ne mutum ba zai gama alwala ya faɗi wannan addu'a ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha sha face sai Allah subhanahu ta'ala ya sa an buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas ya shiga ta wacce ga dama saboda wannan addu'a malai cewa zada tirmidhi a cikin ruwa tirmidhi ya ƙara da cewa Allahumma ja'alni min at-tawwabina ya ubangiji da sanya ni daga cikin bayanka masu yawan tuba wa ja'alni min al-mutatahhirina ka kuma sanya ni daga cikin bayanka masu tsarki to wannan shine abin da ake so kowanne musulmi ya kiyaye haddace idan ya alwala ya rika karantawa idan mutum ya gama alwala sai ya karanta waɗannan addu'o'i ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wancan ƙari da ake kawo bai inganta ba واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من عبادك الصالحين bai inganta ba saboda haka idan kana karawa sai ka daina karawa saboda bai tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba iya nan inda muka ambata kamar yadda ka ganshi a cikin hadisin a rubuce to haka ya tabbata daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da muka yi karatun sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam ne bana ishara zuwa ga wasu abubuwa guda biyu waɗanda mutane suna aikata su nace ba su inganta ba abubuwa guda biyu su ne na farko shine daga hannu ko kuma daga ɗan yatsa da ake zuwa sama in za addu'a wanda da yawa daga cikin daga cikin ana idan mutum ya gama ji addu'a sai ya daga dan yatsa daya sai addu'a na biyu shine daga kai da ake ko kuma daga gani zuwa sama shi ma sai ga sai mutum ya kalli sama sannan sai karanta addu'a wannan duk ba su tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda kawai ya tabbata shine ka karanta addu'a ka yadda gaji ta dinnan inda a ce akwai wancan daga hannun ko daga kan za a gan shi a cikin hadisi ingantacce an kawo amma tunda babu shi a cikin hadisi ingantacce sai ka bar shi kai shi abin da ya inganta kai abin da ya inganta addu'a kawai zaka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wanda ya iya ya haddace alhamdulillah sai ya ci gaba dai wanda kuma bai iya ba sai ya kokari ya marmaza ya haddace idan mutum ya gida wanda bai iya ba a gida kuma sai a koya masa a koya wa mata a koya wa ƙananan yara kowa da kowa a koya masa iya Allah maɗaukan sarki ya samu dace wannan shine ƙarshen wannan babi babu fablil azan yanzu za mu shiga babin da yake bayani akan falalar kiran sallah kaga ina ladanai su zo ga fagen su an fara babin da zai bayani akan falalar kiran sallah shi kiran sallah yan uwa wannan babi da zamu karanta zamu karanta zamu karanta abin da yake da alaka da fallarsa ne kawai amma duk abin da yake bayani yake da alaka da hukunce hukuncen sa wannan bayani na fitu malam bai kawo mana shi ba amma dai abin da ya kamata mu dan yi muqaddima da shi shine shi kiran sallah Allah madaukakin sarki ya shar'anta shi ne domin ya kasance sanar da lokacin sallah idan yayi dama kamar da malamai suka ce al-azan huwa ilam بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة shine sanar da shigar lokacin sallah da wasu lafuza keɓantattu da wasu lafuza keɓantattu idan lokacin sallah ya yi ka'idar kiran sallah da ba a yi sai lokacin sallah ne don mutumin da ya kiran sallah lokacin sallah bai shiga ba to ya zo da abin da yake sabo a cikin addinin musulunci ba haka addini ya tsara ba saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a idan lokacin sallah ya yi sai ɗaya daga cikin ku ya muku kiran sallah kamar da zamu ishara zuwa ga hadisin a gaba haka hadisin ya nuna idan lokacin sallah ya yi ku samu ɗaya daga cikin ku ya muku kiran sallah annabi ya hijira zuwa garin madina a shekara ta biyu bayan hijira sai aka zauna ake tattaunawa game da yadda ya kamata a rinka sanar da juna idan lokacin sallah ya saboda ana yin sallah a lokacin wasu ba su sani ba saboda babu wani abin da zai sanar da su lokacin sallah ne to shine sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi zauna da sabon sa ake kawo shawarwari yake saurara domin a zaɓi wacce tafi a rinjayar da ita wasu suka ce ai amfani da naqus naqus shine kamar me ƙararrawa ƙararrawa irin ta coci abin da ya kamata a samu katuwar ƙararrawa ko ƙarfe da zarar lokacin sallah ya samu wani mai karfi rin bugawa gyalan gyalan kamar yadda ake yi a wasu makarantun boko a rinka kadawa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a'a wannan ai yafi kama da masu addinin nasara kada mai koyi da su a dai kawo wata shawara sai suka ce ya rasulullah to mu muna ganin a amfani da kaho mana a rinka busawa ku idan lokaci yayi annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ce wannan kuma yafi kama da masu addinin yahudanci kada mu koyi da su a kawo ta shawara da suka ce rasulullah ga shawara mai sauki me zai hana da zarar lokacin sallah a hura wuta kawai duk wanda ya goya yaki daga nesa ya san lokacin sallah yayi sai a tawo sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce a a wannan fa yafi kama da addinin majusa masu bauta wuta ka ce koyi muke da su yanzu dai abin da za a yi kowa ya tashi Allah madaukakin sarki zai zartar da abin da ya gana game da al'amarin to bayan an tashi sai wani sahabi da ake ce masa abdullah ibn zaid ibn abdurrabbi ya je ya kwanta sai allah maɗaukan sarki ya nuna masa wani mafarki sai ya gan shi da wani mutum sai ya gan shi da wani mutum sai yake tambayarsa me kake bukata sai ce zan je in so kararrawa ne sai ce me za ka yi da ita ya ce dan barin amfani da ita wajen sanar da juna lokacin sallah yayi sai shi wannan mutumin na mafarki yake ga masa cewa ba na shirya da kai da abin da ya fi wannan alkhairi ba ya ce sanar da ni sai ya koya masa kiran sallah exactly irin wanda ake yi ma'ana kun ga kiran sallah kiran sallah yadda ya samu asal yan uwa an samo shi ne a cikin mafarki sannan kuma shi wanda ya samo shi din koya masa aka ba shi ya kirkiro shi ba koya masa aka lokacin da waye gari sai yayi asibanci duk duk ta wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba shi labarin duk abin da ya faru sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta masa innaha la ru'ya haqq sai wallahi mafarkin nan gaske ne tun da gaske ne ya zama to me kenan ya zama to shari'a alhamdulillah ya zama to shari'a to kun ga kada wani a yanzu ya mafarki ya ce fa mafarkin sa ya zama shari'a shi wani da gaske ku fahimta shi yayi mafarki da wani abu na shari'a kuma wanda ake ba wa shari'ar sai ya tabbatar da wannan abin sai abin ya zamto shari'a to yanzu idan ni ko kai muke mafarki zai tabbatar mana a babu saboda haka tun daga wucewar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa ba a taba samun wani daga cikin sahabbai ba mafiya kusanci da shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani daga cikin sai mafarki ya ce an bani wani abu sabo wanda annabi bai zo da shi ba a taba samu ba tun da ya bar duniya duk abin da suka rike kawai abin da ya ban musu su ba su iya mafarki ba ne sun iya mafarki amma ba su taɓa mafarki sun zo da sun zo da wani sabon abu to shi sa wannan abin da ke nuna mana mafarki yayi kuma addinin musulunci ya tabbatar da wannan mafarkin nasa ta harshen manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba jimawa kuma sai ga sayyidina Umar shi ma dan Khattab da Allah ya tabbata a gare shi ya to a guje ya ba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labari cewa ya yi irin mafarkin da wancan sahabi ya yi shi ba mafarki iri ɗaya yadda aka koya wa wancan sahabi waɗancan lafazai na kiran sallah shi ma aka koya masa bai san ya zuwa da labarin ba amma sai ga shi ma yana ba da labari irin nasa aka dace sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a kira bilal da aka kira bilal sai ya ce da abdullahi bin zai koya masa kiran sallah saboda ya fi kamar ya mai ƙara ya fi kamar ya mai sauti ta yadda idan ya kiran sallah za a fi ji sama da kai sai da aka zaunar da bilal shi wannan sahabi abdullahi bin zaid ya koyar da bilal irin kiran sallah da aka koya masa shi ma a mafarki ina fata an fahimta sai da ya koyar da bilal bilal ya iya sannan zai fara kiran sallah ba kawai bilal ganin dama ya allan kafara ya fada cikin kiran sallah ba sai da aka koya masa ya iya tukunna sannan ya yi shi sa kiran sallah yan uwa ba abu ne kawai da mutum idan ya ga dama kawai zai zo rungula su tsayar Allahu akbar Allahu akbar abu ne da ke shari'a ce shi kiran sallan nan fa shari'a ce shi sa wallahi dole sai ka yadda ka san kake koyon sallah kake koyon karatun alqur'ani to ka je ka zauna akuya ma kiran sallah dole ne akwai sahabi Abu Mahzura ɗaya daga cikin masu kiran sallah annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare saurayi ne bai musulunta ba a lokacin idan ana irin kiran sallah sai bilal suna kiran sallah a masallaci sai su kuma gefe suna izgilanci mai kiran sallah yana yi su kuma suna maimaitawa kamar da imam muslim rawaito hadis suna yi su kuma suna maimaitawa Allahu akbar irin sun labe kana suna Allahu akbar suna tsokanar su sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana ya jiyo murya Abu Mahzura sai ya jiyo shi murya ce mai daɗi ya tabbatar wanda za a amfana da shi a bangaren kiran sallah sai manzo Allah ya kirawo shi yace a cikin kuwa ya naji ba fa musulmi bane a lokacin a cikin kwanaki yana wannan kiran sallah a gefe sai ce ni ne sai ce dan maimaita min naji biyo maimaita sai annabi ya yi yayi daidai sai manzo Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi mata addu'a sai karba addinin musulunci sai aka bai da shi lada daga lokacin abu mazura ya zanto lada shi asali ma irin yan tsokana ne kana magana a kokai magana ka da haka da haka sai ka sha zamu kiran sallah to shi sa ƴan uwa dole ne sai mun je mun koyi alfaz na kiran sallah yadda ya kamata da iqama malaman fiqh suna kawo anwa na kiran sallah da ake yi wadda kamar yadda na gaya mana ba mahallin ba mahallin tattauna akan su bane amma dai alal kalla mu fahimci yadda lafazan kiran sallah suke na farko a shi faɗin Allahu akbar ana faɗarsa ne sau hudu ko kuma a wata ruwaya a faɗe shi sau biyu Allahu akbar Allahu akbar haka ake faɗa kada ka ce Allahu akbar ba a jan bar din ina fata fahimta Allahu akbar kawai ake cewa idan ka duba tsakanin ba'un din nan da rawun din nan babu alif ko da akwai idan ka ce bar ina fata fahimta sannan kaulasan din nan daure ta ake yi ba rufa ake mata ba Allahu aku ba daidai bane akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alif ta biyu kuma kada a ji ta fito tun da hamzatul wasal ce sai a alu da tashi ce sai a tashe ta Allahu akbar Allahu akbar ina fata an fahimta sannan kun san lafzul jalala ƙa'idarsa idan za a faɗe shi ana masa mai tafhimi tafhimi Allahu ba Allahu ba Allah a'a za ka tafhimi za ka fakhama shi Allahu akbar Allahu akbar sannan ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أكوي سكتة على الشيء هاؤل معنى ها بباتي فأنا سوء أجبت وتا أشهد أن لا إله إلا الله لا أجي أجيك سنسي أشهد أن محمد رسول كذا كتير tunda ka samu anna anna ashhadu anna muhammada kaga muhammad shine mai ismu inna rasulullah fa khabru inna saboda ka khabr din da kasance mai marfu kada ka ce ashhadu anna muhammadar rasulillah uzu billahi in balarabe ji ka zai ce wannan da yake faɗa ne أشهد أن محمدا رسول الله shi ma sai ka aje saboda akwai waccan ha'u wacce ana bukata a ji sakta ɗin kan sai hayya hay kada ka ce hay ina fata an fahimta hayya ala salah hayya ala ba hayyu ake cewa ba ba hayyu ba ba kuma hayyi ba hayya hayya hayya ala swala sai ka dan aje shi ta biyu kuma in ka duba zaka karshen ta ita kuma ce ce ha'un ce ba ha karmi ce ba ha babba ba sai ka ce hayya ala falah ita wannan haɗin fitowa ce sosai da sosai ina fata an fahimta حي على الفلاح to sannan sai ka maimaita Allahu akbar Allahu akbar sau biyu wannan a takaice ke ya kamata yan uwa a matsayin mu na musulmi duk abin da za mu yi mu rinka koyon sa yadda ya kamata kawai mu je mu yi tun da kamar abin da nake ta maimaita mana Allah subhanahu wataala shi muke so ya ba mu lada to Allah ba zai ba da lada akan abin da aka yi shi ba yadda ya ce a yi ba to shi sa kiran sallah abu ne mai girma da asali kiran sallah kowace sallah kiran sallah ɗaiɗai ake mata lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da azumi da azumi ku fahimci abin sai da azumi sannan sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi umarci bilal da ƙara kiran sallah guda ɗaya shine a rinƙa yin kiran sallan farko sannan a yi na biyu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce a yi wannan a yi kiran sallah na farkon ne liyuqida na'imakum wa yarji'u qa'imakum saboda wanda yake bacci a lokacin ya tashi ya je ya sahur kamun lokacin sallah wanda kuma yake kiyamar laila a lokacin a tanatar da shi lokaci fa ya kusa ya zauna ya sallama ya ci abincin sahur din asali yadda aka fara kiran sallah na bikin da ɗaiɗai ake asali ke to shi sa shi kuma bilal shi ne wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa cewa idan ka zo kiran sallar da zaka yi ka rinka faɗin as-salatu khairun minan nawm shi kuma bilal shi ne ke kira sallan na farko na biyu abdullahi bin umar maktum ne ke yi shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shi ya kasance kana rajul na'ama bayan kiran sallah har sai an zo an ce masa safiya ta yi safiya ta yi saboda haka bilal shi ne ke yin kiran sallah na farko abdullahi bin umar maktum kuma shi ke yin na biyu bilal kuma shi ne ke yin as-salatu khairun minan nawm ina fata an fahimta to shi sa wasu daga cikin malamai suke gani cewa as-salatu khairun minan nawmi ana sa shi ne a kiran sallar farko ba na biyu ba ina fata fahimta wasu kuma suka ce a'a ai as-salatu khairun minan a cikin sallah kiran sallah na biyu ake sa shi saboda me abinda ake nufi da kiran sallah guda biyu shine kiran sallar farko shine kiran sallar karshe sai a ce as-salatu khairun minan a cikin sa to dai kiran sallah fa suka ce abinda ake nufi da shi shine iqama kamar ra'ayin Sheikh Salih bin Uthaymeen yayi maganganu masu faɗi akan wannan shi ma yana ganin cewa as-salatu farmiyan nan a cikin kiran sallah na biyu ake sa ta ba na farko to ala ayi hal dai magana ce sabani ne na malamai tattaunawa ce kuma kowanne da irin hujjojin su Allah subhanahu wataala ya samu dace bari mu shiga cikin babin koda hadisi guda ɗaya ne sai mu karanta abinda na manta sai kiran sallar juma'a kiran sallar juma'a shi ba an ƙara kiran sallar guda lokacin sayyidina Uthman shi ba manzon Allah ya ƙara shi ba sallallahu alaihi wasallam a fahimta ba manzon Allah ya ƙara kiran sallar guda biyu da ake a lokacin sallar juma'a ba lokacin sayyidina Uthman yanzu Allah ya ƙara tabbata a gare shi da mutane suka yawa ya kasance daular musulunci ta faɗaɗa to sai ba da dama kiyasi akan wancan kiran sallah da annabi ya sa aka ƙara sallah asbahi sai sa aka ƙara kiran sallah sai ake yin guda biyu na farko mutum ya bi kasuwancin sai ba abin da yake je wanka ya tawo masallaci na biyu kuma shine kiran sallar da za a shiga cikin sallah da shi to amma da wasu daga cikin malami suna ganin cewa ijtihadi ne na sayyidina Uthman saboda haka ba za su ba za amfani da shi ba shi sai za ku ga wasu ba sa yi wasu daga ciki hatta da wasu daga cikin malamai na ahlus sunna da yawa kamar Sheikh Salih bin Uthaymeen shi yana ganin cewa ai yayi magana kakkausa akan wannan sai wasu sun bata ko kuma sun kawo wani abu da suke ganin cewa kiran sallar sayyidina Usman a daina shi ba za a yi ba yace saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai sayyidina Usman bayan khulafa'ir rashidina yana to annabi ya stamfi akan abin da suke kuma sai aka yi sa'a a cikin sabai ba a samu wanda ya masa inkari ba kamar yadda shi Usaimin yake faɗa yace to dan me mutane za su ce ba za su yi ba wala ka shi yana ganin cewa wancan kiran sallar da sayyidina Usman ya fara a lokacin sa ai ba matsala saboda me akwai su tamfin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan magana sayyidina Usman ina fata an fahimta to wannan shine dalilin da kuka ga an tsara kiran sallah guda daya da asuba guda daya da juma'a amma ku fahimci wani abu guda daya da asuba da juma'a kowace ɗaya daga cikin su kiran sallar da ake na farko ba kira ne na sallah ba kiran sallah shine na biyu dan ba a yin kiran sallah sai lokacin sallah shi kamar da na mana bayani waɗancan guda biyu kuma galibi za ku ga ana yin lokacin kiran lokacin sallah bai gama shiga musamman da na asubai dan sallah asubai yana shiga ne da zara alfajir ya ya keto to amma sallar kiran sallah da ake na farko kafin alfajir ya keto ake wancan kiran sallah isa ba kiran sallah ne na sallah ba kiran sallah ne dan a tashi mai bacci wanda yake kiyamul lalle kuma ya zo na ya ci abincin sa wakansa bayan azumi kuma ya wuce malamai suka ce babu Allah aka ci gaba da yin wancan al'amari Allah subhanahu wataala ya datar da mu malai ce an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karɓo daga sahabi abu huraira yarda allah ta ƙara tabbata a gare shi daga manzon allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace law ya'lamu nasu ma fi nida'i was saffil awwal annabi ne yake ce mana da a ce mutane sun san abin da yake cikin annida'i kiran sallah was saffil awwal da kuma a ce sun san abin da yake cikin zama a cikin sau na farko a sallah ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه sannan ka zo masallaci ka tarar wani ya ɗauki lasifika zai kiran sallah ka zo masallaci baka samu sawun gaba ba da mutum ba zai yadda wani ya kiran sallah ko wani ya riga shi sawun gaba ba har sai dai idan ƙuri'a za a yi ƙuri'ar wanda ta faɗa kan sai a ƙura abin masa Allah ya sa an fahimta da a ce mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah na falala da daraja da martaba ka zo masallaci zai ka tarar ɗaya daga cikin ladana ya ɗau lasifika to ba za ka yadda ba rikici za a kai ka ce wallahi ni zan yi shi ma ya ce ni ma ni zan yi wallahi ni haka za a kai sai dai a yi ƙuri'a idan aka yi ƙuri'a to idan ta faɗa akan wani ta faɗa to sai mutum ya ƙura ba dan yana so ba saboda me an raba gardam amma wannan malamai suka ce idan ya kasance masallaci babu ladani za ki bi kenan idan akwai ladani za ki bi wanda aka ayyana shi aka ce kai ne mai kiran sallah to baya halatta kowa kuma ya daula su a yi kiran sallah idan ba shi ba abinda malamai suka faɗa kina a masallaci aka ce da wane da wane kune ladanai to su to naɗannan su aka yarda a matsayin masu kiran sallah duk wanda ba su ba ba a yarda su kiran sallah ba sai dai idan ba sa nan ko kuma ayyana shi suke suka ce wane kiran sallah wannan shi ne ka'ida saboda ka falala kiran sallah shi sa wasu daga cikin malamai suke suke kwatantawa da limanci da kiran sallah wanne falala kwarai da gaske wasu daga cikin malamai da yawa suka ce maladanci ya fi limanci ya fi limanci da rai in aka ce ladanci ba fa zakara ba ake nufi kiran sallah mai kiran sallah da kada ya kama shi ne ladani wasu malamai suka ce kamar shi usaimin ya tafi akan cewa ladani ya fi limami da rai to kun ga mu kuma a ƙasa hausa gudun ladanci ake gudun ladanci ake an ce wajen kiran sallah bai arziki wallahi ƙarya ne ku je saudiya ku gani duk dadanan su gaba ɗaya su attajirai ne masu kuɗi duk sai su baku sadaka sai su baku zakawa wallahi kuwa albashin su kuɗi suke ɗauka masu tsoka masu yawa masu kuɗi ne sosai saboda haka wannan wani abu ne kawai da aka kawo na sukan addini amma ladani yana yin kuɗi kowanne duk wani mai kuɗi yadda kowa zai kuɗi da gani shi ma zai iya wannan kuɗi Allah ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa walau ya'lamuna ma fi tahjiri da a ce mutane sun san abin da yake cikin gaggautawa da zuwa masallaci shine at-tahjir zuwa masallaci da sauda da duku-duku da wuri lastabaqu ilaihi da sun yi rigege da sun yi rigege ne wajen zuwa masallaci da wuri da a ce mutum ya san abin da ake samu a wajen zuwa masallaci da wuri ba za ka bari a ce sai an tare kama ka rinka shigowa masallaci ba da duk yadda za a yi za ka ga kato masallaci da wuri ka samu waje ka zauna saboda abin da ke cikin na falala da daraja walau ya'lamu na mafil atamati was subuhi da a ce mutane sun san abin da yake cikin al'atama ita ce sallar isha'i was subhi da sallar asubahi la atawhuma walau habwan da sun yi gaggawa sun zo musu koda da rarrafe ne da ce mutane sun san abin da yake cikin sallar asubahi a cikin jam'i da sallar isha'i a cikin jam'i na falala da daraja da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye a ciki ko baka da lafiya rashin lafiyar ta ka zaka iya tashi ka tafiya ba sai da rarrafe da sai ka rarrafo daga gidanku ka shigo masallaci saboda abin da zaka samu na falala da daraja ba wai bayanin da ake kana ji ana sallar kana zaune ba a'a baka da lafiya inda ka san abin da zaka samu wallahi da kudar rufe ne sai ka gangaro ka to yanzu wanda yake zaune ana sallah yana ji kan masallatan unguwarsu gashi can can masallacin ana sallah can an yi an gama nan ana yi ko ina ana sallah yana zaune yana labari yana hira inda a ce a cikin masallacin nan naira dubu ishirin ishirin ake rabawa tsakaninku da Allah zai zai nawa zai ki zuwa to wallahi abin da zai samu na falala da daraja da yake cikin zuwan sai sallah a cikin jam'i wallahi ya focin dubu ishirin an na hada haddaran su wallahi ya focin dubu ishirin amma wannan zahiri ne wannan baɗini ne shi wannan zai ganshi maddi ne gashi ne zai ji shi aljihunsa kyankyan amma wannan sai dai a ce an baka lada ina ladar su bai ganshi ba bai ganshi ba to shi ne matsalar shi ne matsalar to yan uwa mu daina wasa da sallah ko ba wannan falalar ba wannan darajar kadai a ce maka Allah madaukan sarki ne ya ce kai abu ba girma maka ba ai an mutunta kama a ce Allah ne ya ce kai abu mahaliccinka mahalicin komai da kowa wanda ya samar da komai daga babu shi ne zaɓe ke ce kai wani abu wannan girmamawa ne idan kai ɗin kuma sai aka ce ma za a baka wani abu yanzu ko da shugaban ƙasa ne kira kai ce da Allah ɗan rike min can wajen ko ina ungo ku sai ka ji kowa sai idan mutum zai yi maka alatan alatan ya ɗari ba sai ka rinka gaba da shi a ungo wani afirinci mai ɗan ma da aka bani bakin ciki yake ko alatan alheri ne min saboda me shugaban ƙasa ya ce ka ɗan riƙe masa wani waje ka taya shi aiki kai masa abu kaza to wannan alamar kun sarki ce ka zo ka yi abu kaza dan shi idan kai kuma akwai abin da zai baka amma kuma sai mutum ya rinka nawa sai mutum ya rinka jan kafa mutum ya rinka yi Allah shirye da mu annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da sun zo koda da rarrafe ne muttafaqun alaihi malai ce al-istiham al-istiham abin da ake nufi da al-istiham al-iftira ko al-iftira'u ita ce ƙuri'a ma'ana da annabi ce da a ce mutum zai zo masallaci ya tara bai samu sawon gaba ba ko bai samu kira sallah ba a ce sai an yi ƙuri'a to da an yi ƙuri'a abin da ake nufi da wannan al-istiham ishin al-iftira'u والتهجير أبن لكن في التهجير التبكير إلى الصلاة شيني دقاوة وزن تفيا إزوى sallah. وعن معاوية رضي الله عنه قال أن كربو دغ معاوية يد الله تعالى تبتا غريش يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناج من زن الله إرادة أمن في تعالى تبتا غريش ينا تيوا يقول ينا تيوا المؤذن المؤذنون ما سكرا سلا أطول الناس أعناقا يوم القيامة سنفقوا دوغم ويا تاشن القيامة dan uwa kun ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masu kiran sallah sun fi kowa dogon wuya ranar tashin alkiyama wani zai ce to me zan dogon wuya a ga abin da zaka da shi wasu daga cikin malamai suka ce a idan Allah madaukakin sarki ta shi kiyamarsa Allah zai sassauto da rana ya kasance ƙwalar mutum tana ta farfasa kamar yadda hadisi ya tabbata sakamakon wannan ranar mutane za su yi ta gumi za su yi ta gumi shine tsayuwar da ake cewa ranar da za a tsaya kenan yau mai kumman nasu da rabbil alamin tsayuwar da za a yi kowa sai ya shiga cikin wannan tsayuwar wanda wanda Allah ya ware zai sa su a cikin inuwarsa Allah ya samu daga ciki a lokacin mutane za su yi ta gumi wani gumi zai kawo masa ma'alwalanta wani korinsa wani gwiwarsa wani gumi sai ya kawo masa cibiya guminsa ne fa zai rinka zuba ya jika ƙasa ya taso ya zo masa cibiya guminsa wani gumi zai kawo masa haƙƙin ji annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cewa min mayyal jimuhu iljama daga cikin mutane akwai wanda gumi zai masa linjami habbaki wani ma shanye shi zai gaba to a lokacin shi mai kiran sallah sai Allah madaukakin sarki ba shi dogon wuya sai dai kurin kangensa a sama sai dai kurin kangensa a sama mutane suna ta nutsuwa shi kuma kawai yana ta shan iskar ta ruwan sai na can sama wasu malami suka ce kuma ai wannan wata ibara ce da take nuna yadda yake yin kiran sallah daga gurare masu nisa ana ji to haka Allah madaukakin sarki zai sanya wuyan sai zamto dogo wasu kuma suka ce a idan balarabe ya ce kana da dogon wuya to kana da albarka ta musamman ke to kowanne daga ciki dai tun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masu kiran sallah za su tashi da dogon wuyar tashin alkiyama ka san ba aikin banza ba ne ba kuma abin a kushe ba ne abin ne mai falala da daraja ƙwarai da gaske ku duba wannan kawai hadisai muke ta kawo da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake mana bayani game da falala ta masu kiran sallah wannan hadisi rawahu muslim وعن عبد الله بن وعن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي سعسعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له babban sahabi abu sa'id al-khudri yace da shi inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata hakika naga kai mutum ne mai son shiga cikin dabbobinka kana kiyo mai kuma son keɓance kanka a cikin daji da dabbobinka lokacin da ka fita kiyo fa'iza kun tafi ghanamika aw badiyatika idan ka kasance a cikin ƙananan dabbobinka kana kiyo ko kuma kasance a cikin daji babu kowa daga kai sai dabbobinka sai lokacin sallah yayi to fa avanta lis salati kada kai sallah kai kadai haka kawai kai kiran sallah sai wani tambaya za a kiran sallah shi shi kadai ne sai aka ce masa ya kiran sallah ita wannan maganar haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗe ta ga shi sahabi Abu Sa'id al-Khudri shine shi ma yake gaya wani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa haka idan lokacin kiran sallah kana cikin daji daga kai sai dabbobinka annabi ya ce ka daga murya kai kiran sallah farfa sautaka bin nida'i idan ka tashi kiran sallah kuma ka ɗaukaka ka daga sautinka da kiran sallah kada ka yi shi a hankali ka yi da ƙarfi kamar a cikin gari kake me dalili fa innahu la yasma'u mada sautin sautin mu'azzin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah saboda babu wani abu da zai ji ƙarar sautin mai kiran sallah daga cikin aljanu ko mutane ko kowanne irin abu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce ko kowanne irin abu tsuntsu ne bishiya ce ƙasa ce ruwa ne babu wani abu da zai ji sautin mai kiran sallah face sai masa shaida a gaban Allah ranar tashin alkiyama yanzu ina masu kiran sallah duk kiran sallah da kuke duk abin da ya ji kiran sallah ne sai ya baka shaida wannan gine-ginen da suke kewaye da ku haka annabi ce wala shay'un shay'un komai ya shiga cikin shay'un komai idan yi kiran sallaka ranar tashin alƙiyama sai ya ba wa Allah madaukakin sarki shaida ya ji kana tsarkake shi kana kadaice shi a cikin bauta ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kana kiran sallah komai sai ya ba da shaida akan ka qala abu sa'id abu sa'id yace sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan magana da na gaya maka ba ni na kirkiro ta na faɗa ba ni ma na ji ta ne daga mai gidana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen ta na ji shine ni ma na gaya maka irin ta shine na gaya muku shi Abu Sa'id shi annabi ya fara gaya wa shi ma da ya ga wani irin sa sai ya gaya masa irin ta wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na karshe wanda zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi abu huraira da allah ta tabbata a gare shi yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah tsira da aminci ta tabbata a gare shi yake idza nudiya bis salati idan aka kiran sallah adbara shaytan wa lahu duraqu shedan zai juya baya fita da gudu yana tusa me yasa hatta la yasma hatta la yasma at-ta'zim saboda kada ya ji kiran sallah da zaran limami ya ladani ya musu ya fara kiran sallah to shaɗan zai fita da gudu yana ta tusa wai amfanin wannan tusa shine ta hana shi jinkirin sallan da ake so da jinkirin sallan nan bakanta masa yake kamar a ɗauki wani abun duka ne a rinka bugunsa da shi saboda ka sai ya gudu ya rinka gudu yana fitar da hutu yana fitar da iska baya so ya ji fa idza qudiya nida'u idan aka kammala kiran sallar aqbala sai ya tsara dawowa kujin mayatace ko ba zai haƙura ba ana gama kiran sallar sai ya tsara dawowa hatta idza fuziba lis-salati har sai an fara ikama idan aka idan ya dawo ba ba kawai zuwa zai gefe ladi ba duk wanda yake zaune zai zo raya masa cewa kada ya tashi zai sallah an yi kira sallah sai ya shagaltar da kai kai tayin wani abu kai tayin wani abu har sai lokacin sallar ya riga ya zo ya shiga an fara ikama sannan kuma sai ya baka saboda haka idan ya dawo zai ci gaba da aikin sa ne hatta idza fuziba lis-salati har sai idan an zo an fara ikama shine a tafwid an zo an fara ikama anan wajen adbara nan ma sai ƙara fita da gudu hatta idza qudiya tafwid har sai an kammala wannan ikamar da ake yi kaf a kabala sai ta ƙara dawowa hatta ya khira bainal mar'i wa nafsihi yaqul yazo ya rinka darsa wa mutum tsakaninsa da tsakanin zuciya sai yana ce masa udkur kaza tuna abu kaza udkur kaza tuna abu kaza lima lam yadhkur min qablu irin abinda kafin wani lokaci bai ma iya tuna shi ba duk abin da kake so ka tuna shi wani lokacin ma idan ka shiga sallah sai ka gafa tuna shi to annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi shedan ne shi aikin sa kenan kawai tunda kaza tunda kaza tunda kaza duk dadin sallar da romanta da irin labba da ake ji na shiga cikin sallah sai mutum ya rasa ta hatta yuballa rajulu ma yadari kam sallah har sai mutum ya zamto ya rasa ma raka'a nawa ya sallata raka'a uku ne ko raka'a biyu ko raka'a hudu saboda wani abin da shaɗan yake sa shi to kun ga wannan ɗaya daga cikin sharrin shaɗan kenan yan uwa duk lokacin da aka yi kiran sallah to shaɗan zai tafi da gudu idan an gama kiran sallah zai dawo zai hana mutane zuwa sallah idan an fara ikama an shigo cikin masallaci kenan zai gudu idan an gama ikama kuma zai shigo cikin masallaci wato wannan shi yake nuna maka cewa tun da hashe ɗan masallacin ya bai tsira ba zai shigo a cikin masallaci ya yi mutane ruɗu ina ne shaɗan ba zai shiga ba a duniya shi sa ta gidanka abin da yake kare kai daga shaɗan kawai shine azkar zikiri na Allah maɗaukai sarki amma ka ce tun da na yi zikirin safa da yamma bari na shagala ka kunna disko ka yi abin da ka ga dama ana abin da bai dace ba ga kaza ga kaza wallahi ka karya sharaɗin wacin azkar ɗin safan da kai shaɗan zai shigo kuma zai maka abin da ba shi kyau shi sa idan ka azkar din safi Allah zai baka kariya daga shedan amma da sharadin ka dage akan istiqama ka zauna akan istiqama kana duk abin da ka san sabo ne ka guje shi sai shedan da ya tafi zai dawo ba amma idan ka shiga wani abu na sabon Allah shedan zai shigo ma gida zai dawo duk abin da baka zato baka zato kuma zai maka wannan hadisi yana nuna mana ɗaya daga cikin hanyoyin ɗan uwa da ake bi a kori shedan shine akwai kiran sallah kamar yadda kwanakin bai na mana ishara da haka ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi a kori shedan akwai kiran sallah kamar yadda duk gidan da ake tsammani ya kasa zaunuwa ko an kasa shiga shago ko kaza akwai gidajen da an gina sai a ce an kasa tarewa saboda shaɗanu a ciki to wannan gidan insha Allah ta'ala a shiga a ware suratul baqara ayi ta sauraro ko kuma ai ta karanta ta sannan ai ta kiran sallah kowane lungu da sako da ake kiran sallah insha Allah ta'ala wannan gidan sai an shiga an zauna lami lafiya akwai ɗaya daga cikin tabi'ai mai suna Zaid bin Aslam zaid bin aslam ɗalibin abdullahi karatu a abdullahi dan umar ɗalibin abdullahi dan umar an ba shi dagaci na wata unguwa ta banu banu sulaim to su banu sulaim unguwar babu abin da ke damu su kuma shaidanu shaidanu sun dame sun addabe su a buge wancan a make wannan kaza ya faru kana cikin tafiya kaza ana kiranka haka saboda haka da aka zo sai su ga wannan tabi'i ne kuma mai tsoron Allah ga ilimi ga kaza sai suka masa kuka fatawar da ya ba su shine kowanne lungu da sako a ba'a ta kiran sallah a cikin unguwar shikenan kawai sai kiran sallah ba lokacin sallah ba kuma mutum a cikin tafiya sai kiran sallah suka yi ta kiran sallah wannan kiran sallah da suka rinka yi shine sanadiyar da yasa suka samu lafiya duk shaɗanin gaba ɗaya suka rabu da su har zuwa yanzu imam malik dan anas kamar da ibn abdul bari ya kawo a cikin tamhid da ya bada wani labarin sai ce kad a'jabani ra'ayu ra'ayuhu hadha kad a'jabani ra'ayuhu hadha yace wannan ra'ayin nasa ya kayatar da ni kwarai da gaske ya burge ni me yasa saboda hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk inda aka fara kiran sallah shaɗan zai gudu to ga wani sahabi ya dabbaka shi kuma abin ya tabbata shi sa ɗaya daga cikin hanyar da ake bi a kuri shaɗan akwai kiran sallah akwai kiran sallah ko mutum ne mai shaɗanu mai shaɗanu shaɗanu suka tashi idan baka iya karatun alƙur'ani ba kai ba alarama ba ne baka iya hadda ba ina je zaka iya kiran sallah to kama kunnen sa kai ta masa kiran sallah ce kwarai da gaske kama kunnen sa kai ta raba kiran sallah da ƙarfi ba a hankali ba kai Allahu akbar insha Allah ta'ala shaɗanin shaɗanin zai gudu shaɗanin zai gudu Allah ya samu dace malam ce at-tasribu al-qiyamatu abinda ake nufi da at-tasribu shi al-qiyama anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah